أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلكم الله ربكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحج للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون من يمشي الأربعة wanda ya ce da ishirin da hudu ga watan Ramadan. Gidan shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in. Wanda ya dace da ishirin da tara ga watan biyar watan Mai miladin rayuwa na Mai Isa ɗan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha tara. Alhamdulillah mun sake dawa kan tafsirin na Alƙur'ani mai girma a cikin surat Yunus alayhi salam Allah ba mu albarkacinsa kuma shi ne sura na goma daga bakara kuma a kan wannan aya na talatin da biyu kamar yadda malam ya karanto muna roƙon Allah ba mu dacewa. To akwai kauci wadda take muhimmiya jiya ya kamata a ce mun karanto amma saboda lokaci ba mu karanto ba ba mu yi mu karanto shi yau. A cikin sawi in kun duba mana sawi domin da aka lissafa abubuwan da Allah yake yi mai saukar da arziki daga sama da ƙasa mai raye matacce daga raye da kuma rayayyen daga matacce din wanda kuma yake gyaran al'amuran halitta wa yake yi aka ce Allah ne aka ba su sai Allah ce a afala tattaqunahu yanzu ko ba za ku ji tsoron ubangiji ba to shine malamin sai kawo ni taujihi muhimmiya idan aka ce imani imani shi ne marifa ko marifa daban imani daban wato sanin Allah shi ne imani ko kuwa sanin Allah daban shi kuma imani daban shi ne malam zai mana tauji ne muhimmiya wannan abin yana da kyau yana da mahimmanci kai domin yan uwa muna cikin tauhidi ne abin da yake faruwa a wannan ƙasa namu shi ne Allah ya kira mana da wasu jama'a wadda suke da'awar su suka fi kowa sanin ilimin tauhidi. Ko fi kowa sanin ilimin Allah. Saboda haka suke da abin da suke kira tauhidin uluhiyya, tauhidin rububiyya, tauhidin sifati wal kamal. Ko shi ne malamai suke tare ne ke duk waɗannan kaje-kajen karyace-karyace banza ne. Tauhidi na hakika shi ne wannan wanda Allah ya faɗa Qur'ani kuma kan haka annabi yake akan haka kuma bayan Allah na gargar suke. Ba akwai matsala wadda wasu na ganin ma'arfa shi ne tauhidi, tauhidi shi ne ma'arfa, amma gaskiya magana abubuwa guda biyu ne daban-daban. Saboda haka imamu sawi zai kawo mana su ya mana bayani don mu gane. Sai ce daga kalmar inda ya kawo yadda za a fahimci inda jawabi ya ce, Afala tattakuna, aure afala tattakuna. Kan gauja? Ai ma'anansa a dunkun ala shirkin yanzu kwa dawwama kan shirka kada tattakuna ku ba za ku ji tsoron Allah ba bayan ku har ga muku bayanin Allah kun zo me ake kira shirka ko ake kira Allah ko sai malami ya aje wannan cito wa yukan ana roko ana fahimta daga cikin abin da wannan jumla take karantarwa yin haza anna da ma'arifata laysat hiya iman cewa ma'arifa wato ka san abu ba shi ne imani da abu ba sanin abu daban imani kuma da shi daban to sai ce izlau kana hiya lil iman domin da ma'arba ya zama shi ne imani لكان إقرارهم بأن الله هو الفعال لهذه الأشياء توحيدا وإيمانا. da zai zamanto ikirarin su domin an tambaye su wa ya saukar da manyan zuwa minan zamani wal arab fa sai kulu na sa hadara wala wa in kunji hayy min al marid wa kunji marid min al hayy fa sai kulu na lillah wa man yadabbiru al amra fa sai kulu na lillah ga suna wala Allah ne Allah ne Allah ne Allah ne sun sani kenan wannan ana kira shi sani shine ma'arifatu sun san haka sun san Allah ne ya fi sama yin ƙasa shi ke raya shi ke madarwa shi ne mai fitar da raye daga matacce matacce daga raye shi ke gyaran al'amuran halittunsa gaba ɗaya sun san haka ana kiran wannan ma'arifa to amma kuma ga shi ba su da imani saboda imani wani abu ne na daban to sai ya ce bani da imanin to jama'a sun ji ga imani wanda suka san me ake kira imani suna mana bayanin imani bani da imanin abinda ake kira imani wa hadisun shi ne zantarwa zantuttuka wanda suke linnafsin na rai rajin nan naka kuma a tabi'i yana bi da ma'arifa ga ma'arifa wanda ya sama wanda ya kaza wanda ya ruwa wanda ya kaza wanda ya mutum wanda ya aljan wanda ya kaza wanda ya kaza kaza da shi duk kokarin kudurciya zuciya na na imani da shi wannan kudurcewan ta zuciya ita ce cewa imani muna wa malamin barka da zuwa shi ma ribano ya yi tsohon wannan waje mai albarka Allah tsara lafiya Allah sa zama lafiya ko jama'a kun ji wannan shi ne bambanci tsakanin ma'arifatu sani kurum da kuma abin da mutum ya kudurce a zuciyarsa kudurce a zuciyar zuciyar hakarin da zantarwa shi ake kira imani kuma shi ne asalin tauhidi dan mutum kurum dan da yawa kafirai da aka tambaye su wa'in san wa'ai kasu za ce maka Allah ne. To wannan sanin da suka yi bai hujjar su musulmai ba. Idan kuna sauraron wa'azozin Kirista wani tsarin da wancan coci, za ka je sun fara wa'azin za ka je na tafiya daidai da Qur'ani. Suna gaya maka Allah, suna gaya maka annabawa. To amma wannan duka a baki ya tsaya bai shiga cikin zuciya ba. Shi kuwa sai ya shiga cikin zuciyan ake samun imani. saboda nan ne mahalli na ganin Ubangiji. Saboda haka wannan ikirari da wayannan kafiran suka yi na zamanin manzon Allah da wanda za su har tashin kiyama bai mai da su musulmai ba. An fahimta? To shi ne a wannan zamani ka zo su wannan duk ɗan ƙungiyoyin zaƙin baki da kan suke suke ta karanta Qur'ani Allah annabi wata kaza ina bai shiga zuciya. Dan da ya shiga zuciya. ba yadda za su yi wulaƙanta annabi Muhammad ba zai yi ba. Saboda dukkan arziki na duniya da lahira ta hannun annabi ake samu. Ba za a yi wulaƙanta shi. Ba zai wulaƙantuwa. Ba ma da yake shi ke na an bar su da abin da yake kwamfam amma ƙwayoyin ababa kan suna wajen wanda da suke wajen su. To za ka rabu ta tafiya. Sai sun je lahira suna zaton sun aikata wani abu sai su ga ba su da komai. Sai za shi mu shi bayan yi cewa ‘yan gari na fi hankuli. mu kishirin lubi ba shi ne kishirin dini ba shi ne rabonmu ba mu lubin lubi bayan kwaya rabonmu ba bawo na addini ba ku jane su da bawo ko ku ce kwayan kwaya mu je lahira gaban Allah mu gani Allah zai tamizi wannan taujihi wanda yake mai kyau kamata yi ta jiya ce mun karanto ta to shine nan ke ce ai qaulun nafsi kaliko fadin rai zuciya ta faɗa amantu wa sadaqatu halatta hakiki na yi imani na miƙa wuya kuma na gaskata a bisa ta kankan cewa ba mutum yana yana waiwaye ko yana yana shakka ba a'a ya yi kuma ya ta kankance a kan haka wannan da ya samu wannan ya samu imani wanda ya samu wannan ya samu tauhidi da zarar an ambaci musulmi to sai ya amsa saboda ya cancanci suna musulmi wannan shi ne tauhidi da ya kamata a yi tafiya mutum karatu mu na yau fa zalikum Allahu rabbukum al-haq wa ma za ba'da al-haq illa dalal fa anna tusrafun to wayannan ayyuka duk da aka ce an yi waye su jama'a muna cikin suratul yunus ne suratul yunus da ma yana daga cikin abin da take karantarwa dan tagariya tsaban tsagoran tauhidi tana karantar da tauhidi shi za mutum ya karanci suratul yunus kuma ya fahimce ta da kyau to irin tauhidi na akabiru manyan manyan bayan Allah sauran annaba da mursalai in Allah da mutum ya shiga cikin haka din amma in ya zama bai fahimce ta ba to zai zama dai akwai imani amma ba zai zama yana daga cikin sahun farko din ba shi yasa yake da tauhidi daban-daban waɗanda suke masu taushi ilimi a ƙarƙashin haka kuma da yawa Allah ba mu dacewa to shine Allah ya ce fazalikum wancananku alfa'alu ne yawan aikatawa ne hazihil ashiya'i da wannan abubuwa wanda aka lissafo a ayan baya Allahu shi ne Ubangiji, Rabbukun, merenanku, alhaku shi ne gaskiya, asabitu, matabbaci, sai ya fi karka alhaku da alsabi, matabbaci da zai girgiza. Shi tun da haka yake, yanzu ma haka yake, kuma halittu za su gane zubar shi a yadda yake, wasu da shi da komai ba wasu tare shi da komai ba ba a isa rage Allah ba bai za a kara shi ba shi sa ya tabbata shi hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk da mutanen ku na farko da na karshe mazan ku da matan ku da masu bi da marasa bi da aljannu da mutane su taru ala afjari qalbi a zuciya mafi fajirci mafi kangarewa mafi taurin kai a ce duk gaba ɗayan taron irin Allah ba ta wuyi Allah ko kwatan gwashin misalin zarrace ba. To ko ni na su lokaci inda za a taru duk gaba ɗaya wannan da aka lissa ba maza da mata manya da yara mutane da aljanu masu ni da marasa bi a taru a zuciya wanda suke suke mafi da'a ga Allah a tafin Allah zama duk duniya ba mai zaɓa wa Allah 100% to nan ma ba tsara mishi komai a cikin a mulkin sa kwakwatan bacin kayan zarra. Allah ke nan. bai bukatar komai a wajen shi ya yi abubuwan kuma saboda kamala mummin shi ya samu a cikin aljannansa amma shi Allah bai bukatar aljanna shi sa wanda suke ganin wai Allah yana bukatar wai gado ya zauna ya huta saboda ya aiki ya gaji sun jahilci Allah Allah shi ba gabobi ne irin namu da aka rafa ba ga kai ga baki ga ido ga kafa ga ba haka Allah yake ba subhanahu wa ta'ala yana mana mu'adaba ne ya tsakura don mu gane amma shi Allah ya fi karfin haka to shi ne nan ke cewa zalikum Allah wancan ku shi ne ubangiji alhaqqu la gaskiya as-sabit mutabbashi to an yi mutum bayani an nuna mishi Allah an karanto mishi ayoyin alqur'ani ga qur'ani ya zo annabi yana karanta ga annabi yana bayani bayan tafiyar annabi ga sahabai sun yi bayani bayan sahabai ga tabi'ai bayan su ga tabi'u tabi'ina bayan su ga malamai su suna ta karantarwa amma dangane da haka sai bai yarda ya karbi gaskiya ba to sai abubuwa biyu da dama in ma ka karɓi gaskiya ka tsira Allah ta mana da shi ko ka kin karɓan gaskiya ka ɓata don kishiyan gaskiya shine kin karɓan gaskiya din to in ba ka karɓi gaskiya ba za ka karɓi kishiyan gaskiya to in ka karɓi kishiyan gaskiya kuma wannan ɓata ne shi yasa Allah ya kawo a cikin wannan jimla sai ce fama za menene ba'da lahaqi ya tabbata a bayan gaskiya illan balalu ba ce bata me ya tabbata bayan gaskiya in tsallala zai bata shi ne ba karbi gaskiya ba to za ka bari zala za ka karbi bata to bata kuma za ta je ba mutum a cikin wutar jihar nan mu Allah ya kiyaye mu albarka da Muhammad ita ce ba mu takaririn ita ce bihami ne na tabbatarwa malaman tafsiri tun da juna su sani dangane da ma da ya zo a cikin wannan karatu. Akwai daga ce ma wato istikirari, istikirari ne na takariri, kuma abin da yake yi yana tabbatarwa ne. Akwai kuma wanda suka ce ma tana da ma'anan nafiya, ma ce an nafiya ne korewa, amma dai wanda suka ce ma ɗin na istikirari takariri su suka fi yawa amma dai mutum ya san akwai malaman da suka ambace akasin haka to kuma dukkan ma'anonin su ne yana koma ga idan ka ki gaskiya to za ka ɗauki bata ba makawa in ka ki shara masallaci to da za ka yi na kasuwa eh saboda haka in mutum ki bin Allah ya ki bin manzon Allah ya ki gaskata alqur'ani to to abin da zai same shi dole zai karkace shi ta to in karkace shi dan kuma ai ya dauki hanyar shiga wuta kenan Allah ya kiyaye to shine ma'anar wannan jumla to ma za ba al haq menene yake bayan gaskiya ne in zabbara albashi bata in ne baka garu gaskiya ba abin da zai biyo baya shine bata yace istibahamu na na takariri na tabbatarwa ne ليس بعده غيره وننسى بايا بايا شيء وننسى غيره وننسى شيء الضلال ليس بعده بايا بايا شيء الحق lamiri wannan na farko yana koma ga haku lamiri na biyu yana koma da asala saboda haka in an ce ga gaskiya ba ka karbe ta ba to lalle za ka karbata faman aqada al haqqa duk wanda ya kuskure wa gaskiya ne gaskiya wa huwa ibadatullahi shine bautar ubangiji wa ta'atid dalali zai auku a cikin bata zai auku a cikin bata inan bautan Allah shine gaskiya to bautan wani Allah ba ba gaskiya bane dan haka yan musulmai ba a bauta wani Allah sai Allah hatta mala'iku ba musu bauta, hatta annabawa, hatta mursalai, hatta ulul azmi na rusuli, hatta shi rasulun layi, a'a, kowa ina da matsayinsa, wannan tauhidi kenan. Saboda haka duk wanda ya ji wata kawa Allah zai fada wa karnan Allah kare mu. To idan kun fahimci Allah shi yake komi kuma shi ya sama shi ya ƙasa, shi yake raya shi yake matarwa, shi yake fitar da raye daga matacce matacce daga raye, shi yake gyaran al'amuransa fa'anna da ƙaƙane, kaifa da ƙaƙane, tukurafuna ake juyar da ku anil imani daga bangar tafiya ma'aƙiya milburhani tare da tsayuwar hujja, da hujja ta tsaya ana ganin da kyan kuya za ka bari wani yawa wai da kai. kai da Allah shi ne komai shi ne mai zuma shi ne mai ƙasa shi ne mai wuta shi ne mai aljanna shi ne mai raya shi ne mai kashewa to ya za ka bar wani ya juyar da kai ya nuna maka ba haka Allah yake ba ka yarda Allah shi ya kwaikwan da Muhammadu ka yarda Allah shi ya ba da Muhammadu Qur'ani to ya wani zai zo ya wasa da hankalin da ya ce Muhammadu kaman kai shi kuma ka yarda yaya haka yaya haka bayan kuma kai ka san lallai Allah shi ba manzon Allah Qur'ani kuma shi ya zaɓe shi akan dukkan talibai baki daya ba wai motar ka ce ba a tsakanin sauran an annaba ɗan wanda Allah ya zaɓe shi to kai ya za ka bari wani ya wasa da hankalinka har yana biyar da kai daga barin Allah Allah kare mu Allah tsare mu Allah ba mu abin da za mu iya albarkan manzon Allah fa zalikum Allah wancanan ku shine ubangiji rabbukum ya renan ku al na gaskiya ba ma za ba da al mene ne ke bayan gaskiya ne izzar da lafa ce fada bata ba anna da kasane duk rabuna ake juyar da ku daga barin imani sai Allah ya ce ne كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون to har yanzu dai Turai nan kafiran da masu zuwa tsawonsu masu kwaikwayon zuwa Allah ya tashi a cikin alita ta kiyama Allah zai ce. Kazalika kaman nan ne, kama turin ba, kama karyan da muka juyar da ha'ula'i waɗannan anil imani. daga wurin gaskiya kalimatullahi kalmar ubangiji kalimatullahi kalmomin ubangiji kalimatu rabbika kalmomin ubangiji haƙƙatu ta tabbata anallazina fasaku akan waɗanda suka yi fasikanci, kafaru suka kafirta, yanzu fasaku ya koma akan ma'anansa na hakika suna ga gari magari barka zuwa Allah ya tsara lafiya Allah ya Fasaku tana da ma'anar fasikanci fita daga ɗa'a a yi wani abu kana musulmi ka aikata wani aiki na fasikanci. To amma sai imamu sun iya ce fasaku a nan tana ma'anar da na hakika ka burce can ta garya. Domin wanda ya ƙi Allah ya ƙi annabi ga ayon Allah kuma yana gani ga dani ya san tabbata to ai wannan kafiri ne san tagarya me ake nema da shi saboda sai da tauhidi ba kai kirawoyi guda biyu a cikin wannan wannan waje kazalika haqqat kalimatu akwai kalimatu jamhur malamai suna karanta kalimatu haka suke karatu amma imamu nafi'u da imamu ibnu amir su suna karanta kalimatu rabbika wayannan kirawoyi guda biyu dun mashahurai kirawoyi ne guda biyu ko ne mashau in ka ce kalimatu mufradi kenan singular in ka ce kalimatu plural kenan ka zo da dudewa kalmomin ubangijinka alkawarin ubangijinka ya tabbata akan waɗannan da suka yi kafirci Allah ka yi wajen albarka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kamar mai tambaya tambaya Allah ka bata malam wata kalma ce ta ubangiji ta tabbata kan sai gaskiya shine nan zuwa zai kawo wahiya ita ce la wallahi amla anna na cikawan jahannama wutan jahannama al'ayata kai karatu zuwa ƙarshen aya la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in alƙawarin Allah ne sai ya cika wuta da mutane Allah ya tsare mu dan girman zatin sa dan albarkan shugaba sallallahu alaihi wasallama eh daga mutane da aljanu da ma wuquhan nas wal hijara amma kamashin wutan warwatsai ne da ainihin kuma mutane an malamai sun da sun menene ma'anar alhijara aka ce shugabannin bata domin da yawa sun yi alhijara za su mace bayanan duwatsu ra'i ba shugabannin bata su ne suke zaman alhijara su ne za a hura wuta ne da da kuma ƙananan mabiya su ne anna su ne za a tura wato makamashin mutane mutane ne Allah kare mu albarka na Muhammadu Allah shigar da mu aljanna da fadalan da rahmatsa ba domin halayen mu ba ya kare mu kuma daga barin shiga wuta dan albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a kar ku manta da hadisin nan da muka karanta annabi ya ce ita ce Allah kare ni daga barin shiga wuta, kare ni daga barin shiga wuta, kare ni daga barin shiga wuta. Sau uku, to ita kanta wutan ita take maka addu'a. Shi Allah ga wani dan wani yana roƙonka ka kare shi daga barin shiga cikina. Allah kada ka kashe a cikina. Allah kada ka ita kanta wutan tana maka hidima, ta zama hadima a gare ka. To haka kuma kace Allah ban aljanna shi ma dai sau uku, hadisin Tirmidhi. To Allah ne baka aljanna. ila aljanna ne ya karanta yin addu'a Allah ka sa wani dan wani ya shigo ciki na kun ga dai ba wani addu'a ne mai wuya ba kuma ba sai ka wadanda larabci ba da Hausa Allah ba ni aljanna Allah ba ni aljanna Allah ba ni aljanna uku shi kuma Allah kare ni daga wani shiga wuta kare ni daga wani shiga wuta kare ni daga wani shiga wuta uku shi kenan aljanna bai maka addu'a Allah ya sa ka shiga wuta bai maka addu'a kada Allah ya sa ka shiga to jama'a kar a manta da wannan garabasar wannan fa'ida wadda aka ji daga bakin Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah kare ma albarka annabi Muhammad ai hiya ita annahum haqiqa su la yu'minuna ba ta ba da gaskiya su kafirai wanda Allah wawaitar da su wanda wannan kalma ta gaskata kan lalle yan wutan ne to duk ba zai zaka musu ba ta amfani ba ko la in ne nuna ba su ba da gaskiya ba saboda alƙawarin Allah ya tabbata kan su da amla ana jahannama min aljinnati wa nas ajma'in to Allah kare mu Allah tsare mu daga barin shiga wuta kazalika kamannan ne kalimatu rabbika kalmomin ubangijin ka hakka ta gaskata alal ladina akan waɗannan farkaku da suka kafirta annahum haqiqa su la yu'minuna ba sa ba da gaskiya sai Allah ya ce mi قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون har yanzu daga cikin tambayoyi dama mun ce tambayoyi ne tabbas mun karanta wannan na muka karanta a baya guda biyar ko shida ne to ga wannan na shida ko na bakwai shi ma yana daga ciki tambayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa halittu gaba daya wannan tambayan Allah ya fiskantar da shi zuwa gare mu kuma kowa shi ake son ya ba da amsa sai Allah ya ce faɗi gare su ya rasulallahi hal yanna min shurakaikum daga abokan tarayyanku akwai manya bada ulkalka wanda zai ƙirƙiri halitta manya bada ulkalka wanda zai ƙagi halitta ba tare da gani ba, sun mai duhu sannan ya komar da shi ga asali akwai wanda zai fari halitta ya komar da shi kuma ga asali. La haula wa la quwwata illa billahi al-azim. Allah ya bude kira zanku ya fahimta da ku ma'anoni na Qur'ani. a turaren alkur'ani suna tsewa malamai maganganun Allah ya cure a nan sai wuce in kalma ɗaya kalma ne ma ya daure kalmar sun mai ɗinyu sai wuce in aka fari a lista yanzu da tattara mutum sai aka fari shiga mu an fari za ka fari mu sai yaya muna ƙanana muka fara tashi har muka girma har muka kai munzalin yadda muka yi har muka yi rayuwa muka yi gidaje muka yi aure muka yi mata muka yi kaza muka yi tsar muka yi tai wani ya samu shekaru da yawa sannan sai kuma zo yi mutu da ya mutu kuma aka zauna a kabari tsawon shekaru aro aro aro har Allah ya tashi alkiyama har lokacin alkiyaman ya zo da aka da mutane aka tada shi ko za ka bari farko da ƙarshe abin da yake tsakani sai aka wuce an fahimci karatu farkon halitta ko za ka fahimci ƙarshe ya daura kansa sun mai yuɗi da aka fa'in ci abadin ƙarshen amma abin da ke gani gab sai Allah ya wuce. To sanin waɗannan su ne sanin haƙiƙanin Allah zaki. Shi ne kira tauhidi. Kar kuma ta muna cikin tsoron da ya nutsa tana karantar da tauhidi a kuma limamin mu ma ya zo na jin wajensa muna mishi barka da zuwa. To tauhidi ke na yan wani kullum. Wannan abin da aka kunshe a nan gaba ɗaya shi ne da ke son ɗan buɗe kaɗan ba duka ba, kaɗan. Domin an ce za a buɗe shi duk zai zama sai a yi karafin shekara. Amma zan buɗe, kuma na buɗe kaɗan za ku fahimci lalle abin da nake yi. Wani ana magana kan waye Allahu. Allahu na akwai wani ilimi da ya ta'allaka da shi shine hakikanin ilimi, dan sauran ilimin waɗannan ba ilimi ba ne dangane da wannan. Wannan ilimi shine ilimin tauhidi. To ilimin tauhidi in na Allah ne, abubuwa guda hudu ne in baka hada su ba baka san Allah ba tauhidul zat dai kenan tauhidul sifat biyu kenan tauhidul af'al uku kenan tauhidul musammayat nau kenan guda hudu to wannan tauhidul zat yana rafe da abubuwa guda goma tauhidul af'al yana rafe da abubuwa guda goma tauhidin sifat yana tare da abubuwa goma nawa kenan talatin to tauhidin musammayat yana tare da abubuwa tara ko goma in goma ne ka hada da wanda nawa kenan ko kuji matsaloli arba'in ne anan matsala matsala matsala arba'in to amma na ajiye tauhidi na zatu na bar na bar na afal na bar na sifat na zo zan ɗauki musammayat ina so yi magana kan musammayat a yau shi ma ba duka zan ɗan ba da kanun labarai ne mu wuce amma ba duka da musamman to shi ne na rubuta wannan nan takarda wakiyar ta samu ne bayan an yi la'azar sai na dan ɗan rubuta wannan shi sa ban ba ku yi hoto tafi ba ku yi hankuri amma in aka gama sai a ji a yi hoto tafi ɗin amma wanda yake son ƙarin bayani kuna samun aure kuna samun juna ku kira mu mana mu zo Allah ga wata malam a mana bayani akan tauhidin sifat to sai mu yi magana akan sifat mu yi magana akan afal akan wani ai magana akan musammayat wannan musammayat ina ɗaya daga cikin tauhid ilimi na tauhidi wanda duk wanda bai imani da shi ba Allah ba ya san tauhidin sa wani shi abin da ke fahimta abin da ya shafi Allah kullum eh wannan ma ya shafi Allah illa dai kai baka sani din ba abubuwa ne guda goma sun san shafi Allah directly kuma kowane ɗaya akwai ɗangin karatu a ƙarƙashin ta to shi ne nan rubuta al-samiyya ko musammayat wasu na ce samiyya wasu na ce musammayat to duk ma'anar su ɗaya al-samiyya me ake nufi da tauhidi na samiyya وهو أن يعتقد المكلف شين أبو كلف وعيدي شين لا من ذيك مش فتا مكلف مكلف ولا شيء قد مكلف ذي بعد ولا معنى سي المكلف ولا أبو كلف أنا عيدي ممكن يقول الشيء صدقا gaskiya ma ja alƙihil anbiya abinda duk annaba su zarwa da shi gaskiya ne min al-mughayyabat na daga koyayyun abubuwan na gaibi mu mu gani ba mu mu san su ba amma annaba sun ba mu labarin din yadda allati la tura wanda qawfan ma ba a ganin su da ido ba za ganin su da ido ba amma annaba sun ba da labarin suna nan amma ba a ganin su da ido ina sirati ba ka ganta ba wuta ba ka ganta ba aljanna ba ka ganta ba duk wayannan suna daga cikin abin da ake cewa as-samiyat ko musammayat dole mutum ne imani da su inda ya imani da ba wancan imanin da kai da Allah ta rubuje tauhidi ma magana kan tauhidi ba shi da rudani shiriri ta tauhidin uluhiyya rububiyya duk ba wannan ba a'a hakin da nafsi qur'ani ya zo shi karara hadisan annabi suka zo da su karara su ake magana to guda goma ne ga ɗaya daga cikin guda goma al na farko الإيمان بصحة جميع ما أخبر الرسل به من المغيبات وما جاءوا به في الكتب المنزلة عليهم وتزبان غسيا غسيا كما حقيقة إن غتشيا da abin duk manzanni suka zo da shi na daga abubuwa na gaibi da kuma abin da aka zo da shi a cikin littattafan da aka saukar a wasu littafi ma ba Qur'ani ba kamar Taura kamar Zabura kamar Injila kamar Surah Ibrahim wa Musa duk waɗannan ka yi imani da su akwai dalili akan haka eh kwarai ga ayatun surat al-baqara qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa al-bani wama unzila musa wa isa wama unzila nabiyuna min rabbi la nufarriqu bayna ahadin min wa nahnu lahu muslimun qulu amanna ko inda kun yadda da Allah Allah yace ku ce mun ba da gaskiya duk littattafan da Allah ya saukar a dukkan annaba shugaban zanen Muhammad. Ya gaba da misalin Ibrahim, Musa, Isa da Nizikuna duk gaba da suna. Duk wannan kun imani da su, in ku kun imani da su ba imani da tabbata ba, Allah zai san imani. Akwai da aya kwarai akwai mana آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أربع أشياء duk wannan suna nuna ne ka yi imani da duk abin da manzanni suka zo da shi ba manzo ɗaya ba duk manzanni kenan takdira da za ka yadda da annabi Muhammadu ba ka yadda da annabi Isa dan na Maryam ba to akwai sauran labari dole sai ka hada da shi sai ka hada da duk annabawan nan kar ka damu wai kirista suna bada shi ba ruwanka kai ka yi imani annabin Allah ne bawon Allah ne Allah ne turo shi wannan shi ne matashin farko sai na biyu daga cikin ainihin samiyya al'imanu bil hayati ba'da mamati imani kai imani akwai rayuwa bayan an mutu jama'a kun san da yawan mutane wasu da ya akwai rayuwa bayan mutuwa ba na sha ga mu gurin dan gobe da ya gace tsariyan banza na cewa ya mutu za tashi ina za tashi an mutu an zama ƙasa an zama kaza an zama kaza shi na shi bayin sai kenan to ba shi ba aqida ne ta murji'awa aqida ne ta karaniyawa cewa in an mutu ba tashi da hujjojin su da ayoyin su mun kuka samu alminal wal nihal na wannan bawan Allah za ku ga wannan bayanin da ya kawo a ciki yake ta bayani abu kaza kaza ne saboda kaza kaza kaza kaza abu kaza kaza ne saboda kaza kuma kowa ne da nasu hujjojin za ku ba da nasu hujjojin kuma har sunatuwar jama'a kuma akwai abin da suka faɗa wajen ba da kariya akan wannan ilimi saboda ka dole ne a yi imani akwai rayuwa bayan mutuwa in jami'i a samiya da dukkan rabarabanta rayuwar ma bayan mutuwa tana da tsaro daban-daban ga su kamar wannan alhayati ba da jabal rayuwa bayan an binne mutum to irin wannan rayuwar daban ne an binne gawan waze ana tafiya a hidin buhari da muslim da aka ji takalmin mutane masu komawa yana buga yana fat fat fat fat kana ji masu magana suna magana kana ji amma ba ka da ikon amsawa to wannan rayuwar da za ka yi a kabari bayan an binne ka daban ne shine yake cewa al-hayatu ba'da al-jabali bil qabri illa al-ashri wala irin tare da shi kiyama kuma wannan shari a yayin da aka ɗanke ta takardu da za a kawo takardu kowa ya kama nashi duk wannan daban ne wal hayat da rayuwa kuma ba'da sa'iqa bayan an some din nan nabi ali sura ba sai ga wannan sama da wannan ila to shi ma irin wannan rayuwa daban ne kuma ayat da ta zo cikin bakara kai ba ta turuna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyakum har zuwa karshen da ita take magana kan wannan ba tafsirin abubuwan ka kamar yadda nake kano gurin zan bayar sani sura na uku an yi aka idan mukallafu shi abin kallafawa aiki yin intiqadi su'ali munkar wa nakiri akwai tambayar munkar da nakiru a cikin kabari shi ma dai hadisin buhari da muslim ya tabbatar za zuwa tambaye ka ma ta qulu bi haqqi hadha ar-rajuli me za ka faɗa haƙƙin wannan mutum annabi Muhammad kenan kenan akwai tambaya da za a yi a cikin kabari to wannan fal ilimin ɗan uwa musulmai yana da ta'aliki da ilimin tauhidi in ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah ka yi imani da Qur'ani sai baka yarda akwai wannan tambaya ba to imani ya girgiza imani ya girgiza inda haka nan abin yake kenan to akwai kuma da kuma ke dan ba cewa babu wani tambaya da za a zo a yi a kabari da sauransu to shi ne nake cewa an yi aka ila al-mukallafu su'al al-munkar wa nakiri li kulli man dufina da duk wanda aka bije shi nan sai nayi kauli ko nace wal ahadithu fi zalika la tu'addu akwai lamul alif saboda sauri na dauke ban kawo ba la tu'addu ba za a yi kirga su ba hadisan da suka zo a wannan babi ba za a yi kirga su ba lamul alif ta mana da biya to nan kuma yan musulmai a cikin abin da ake so a yi imani da shi wanda suna daga cikin sam'iyya an yi hada ida wujudu na imil kabari wa azabul kabari kai imani a cikin kabari akwai jin daɗi ana ciyar da wanda ya cancanci a ciyar da shi daɗi kuma na yi wa wanda ya cancanci a mishi azaba azaba a cikin kabari kuma kowane bayan wa mutane karo ne muna faɗin karatu muna ta wucewa akwai mushkiloli da yawa akwai mushkila yanzu kowa na ku fahimta kun yarda da wannan aƙida ne mun yarda akwai jin daɗi a kabari akwai kuma a azabtar da wanda za a azabtar in ya cancanci a azabtar da shi to sai aka shigar da mushkila in dai kun yarda ku an samu wannan tambaya ga shi zan muku wala kuma yana iskaliya akwai mushkiloli rikice-rikice mahallin hukukin na'imi a ina ne a wani muhalli ne wannan ni'iman yake sauka awil azabi ko akan azaba akan wani muhalli dan shi dan adam abubuwa biyu ne akwai arruhu rai akwai aljasadu gangan ciki to da aka ce ana ciyar da mutum daɗi a kabarinsa to tambayin shi ne shin ruhi ne ake ce da ita daɗi in ita ne mai hujja a jefar ne eh in ita ce mai hujja a dukkan su ne eh ku mai hujja kun ga matsaloli uku yara ce da wannan a an bai ci karatu ko ce na cin kowane akwai muskila to sai aka dan ba da dan namza al awwalu shi zance na farko wasu da ce a'a ruhi ne ruhi ya ke mata wannan azabatin suka ce to yunadi an yakunu zalika bil qabri idan an ce ruhi ne to ita ruhi ai ba a kabari take ba tana wajen Allah saboda ka sha zaban ba a kabari ba kenan idan ruka ce ba a kabari ba idan suna da gaskiya Malatul Karim a suna da gaskiya to kaga wannan mushkila to a ce wannan an yi magana kan ruhi in kuma akan jaso ne ba to shi ma yana kan jaso ne shi ma wasani yunadi baqa azalika zance na biyu an kan jason biri yunadi yana kore baka a wanzuwan jikin a ce jiki ya wanzu a kabari saboda wannan nan mutum za ka tsaka ta ci shi ya rufe ya zama ba shi in an ce jesadun ne to ina jesadun da ake mata azaba ne ina kake azaba ta zama ta lalace saboda wannan ya kore wancan idan kuma an ce a akan jesadun ne da ruhu ya kaddali dawamul hayati bil qabri to yana tabbatar da ashe mutum ya shiga tsabari ba mutuwa ya ba ga ta ga ruhu yana da rai ashe ba ma wai annaba ne mu'jiza a gare su sun mutu ba sa ashe an san kowa da kowa ma jama'a kun ji wannan mishkila ko ba ko ne da dalilan kawai haka ma dauko dalilan ba wannan na ba da kanun labarai ne dai kamar yadda na faɗa a gane yadda abin yake to sai aka zo matsala na biyar muna ne cikin maganar tauhidi ne an yi aka kida intifa'ul amwati bi a'malil ahya' wato shi ne mutum ya kudurce amfanuwan mamata da aikin da rayayyu suke yi aiki na wanda suke da rai suka yi yana amfanar da matattu a kabaru a lokacin da ke gaba malam shi ne gaskiyar magana shi ne nan na kora lamar sa a fi zalika min al'adillatil kasirati a qur'ani ma Allah ya kawo yana ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تزال في قلوبنا إلا للذين آمنوا وكذا ولنا ولنا سبقوا لك بقى ألا ألا كي غفر أغريم كي كذا كي كذا كي كذا كما ولنا سبقوا باتا ولنا كيرين أدول جسكي غفران يتبتر ينا أنفانا ولنا سبقوا كبري ما تتو أكين حديث من الله صلى الله عليه وسلم كما وانا أقربجي نبادة أمن ثاني لحديث الإمام أحمد أشيم وسنده جزء نبي شاهي ندري يقول ستين الأول مسلم جزء نبي شاهي ندري يقول ستين الترى أبو دولة جزء نبي شاهي ندري يقول هو مشاهدة ثم جزء نبي شاهي ندري يقول أربعين دولة نسائي جزء نبي شاهي ندري إن ديار ابن ماجا جزء فرق شاهي ندري يقول ثمانين da al'adun yuri ba juri bakwai sha biyu na ɗari uku da arba'in da wasu suna duk sai na ciwo magana na ce min ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-bai'i wa du'a'i lahu annabi da kan zai kan tashi ya je makabartan Madina shine makabarta na Bakiya kuma dan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiga zai je duk waɗanda suke wajen addu'a shi yasa ma wani hadisi annabi ke ce wanda yake da iko zai iya rasuwa a Madina ya je Madina ya rasu na ɗauke nauyinsa annabi ya addu'a Allah ya gafarta duk wanda suka rasu aka binne su da wanda za su zo a binne su a Madina har Allah ta shi alkiyama. Ya ce Allah tun na ɗauki nauyin su. Ya yi addu'a ya ce kana zuwa ne kuma za ka haɗu da addu'a. Na Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ije mana wannan addu'a. To amma malamin sun jima su sani wanda mutum ya je mutu ba ta zo ba ya nemi wani magani ya sha dan ya mutu a can wannan ya kashe kansa ne. Eh akwai waɗanda sun je sai sai su mutum mutum da ke zuwa ya nemi wani magani wa ya shaɗi don a mutu a wajen a'a wa malamai sun ce wannan haramun yana daga cikin babin waɗanda suka kashe kansu da kansu saboda haka mutum kar ya ja ya sha wani magani wajen ya mutu a can din shi yasa malamai ma suke ba da shawari kamar watan azumi ya tsaya haka mata su sha magani ya hana su al'ada don kar su yi ramukon azumi ya halatta wasu da ce yi wasu da ce kuma gurgu to mafi lafiya ta yi amfani kan da sha magani don shan magani a tsaye da al'ada yana cutarwa yana cutar da lafiyarta to ne hankali kuma ya yi abin da zai cutar da lafiyarsa a matsayin haramu ne shi sa iyayen mu mata muna roƙon ku wayannan shaye-shaye maganin da Allah duk a bar su eh amma wancan wanda za ku dan sha jikin ku yayi kyau mu san wannan wasu ce ba laifi wannan wanda ake sa sai da mura mace dama ga ta nan kamar yadda take ne ko Allah ba mu ya cewa ya albarka manzo Allah to na bakwai a cikin wannan mataliya shine al-i'tiqadu bil hisabi wal mizan wal sirati imani ka kudurce akwai hisabi akwai mizani akwai sirati wa fihi min al-ishkaliyat shi kuma akwai mushkiloli da yawa shi ma wannan hal al-hisabu huwa al-mizan أو هما شيئان متغايران هل الحساب والميزان قبل الصراط أو ما بعده صادي wato akwai hisabi akwai mizani akwai sirati to hisabi daban mizani daban ne wasu malaman haka suka ce daban daban ne wasu wasu ce a'a abu ne ne gaskiya magana daban daban din ne dai ila kowane da nasu hujjojin to sai suka ce kuma shi hisabi da mizanin ana yin shi kafin sirani ne ko kuma sai an yi sirani da kun sana zuwa yi hisabi da mizanin ko kuma dukkan su a lokacin guda ake yin su to malamai sun da nan sani amma sai dai tabbatar da shi na isin maulana rasulullahi Allah ya sa muna daga shi man halin sirani zai zama tafki ya samu a yi wanka zai shiga aljanna kenan kafin kafin ainihin wato sirani shi kuma manzon Allah daga cikin mawaƙi na alkiyamatu manzon Allah ba wanda yake ji wa al'umman sa nauyi kaman mizani da ainihin wato a turani turani ma yake sanin sanani saboda yadda za a hau wasu faɗuwa suke suna sulmiya a wutan jihar nan ai mun tabbata muku yadda abin yake a nan to kun gani to amma shi kibba na mizani Allah ya taimake mu muna da la ilaha illallah ba ya tsaye kaf ta fi ƙarfin mizani. Eh, kwaya ɗaya, la ila ila la ta fi ƙarfin mizani. Saboda su mu ba ma shakka mizani Allah ya kai mu. Ko da la sana da muka yi lazumi sun da muka yi la ila ila la ta yi. Jama'a duk wanda bai yi tijjaniya ba bai karɓa bai karɓi tijjaniya. Wallahi wallahi akwai alheri. Wanda ya karɓa kuma ya riƙe da kyau da ake ta karantawa. Allah ba mu dacewa albarka da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To na tabbas an yafe gida. ya kudurce wujudul jannati wan nar akwai samuwar wuta Allah kare mu daga barin shiga wuta akwai kuma samuwar aljanna da ni'imominta Allah ba mu eh mun yi imani akan waɗannan to ga tambaya hal huma mawjudatani haliyan aw annahuma ma'dumatani da wuta da aljanna Allah ya halice su suna nan a yanzu a halice ko ba su sai an tashi har kiyama duk sannan Allah ya halicci wuta da aljanna wanne ne kuka zaba kun ce yanzu eh to ne hujjan ku kun ce a sai an tafi can duk a yi su to menene hujja to ni wannan na bashi sai mun sa ko wani matsali sai za mu karanto ga kuma ni tambaya wa idza kanata mawjudatayn فما الفائدة في وجودهما كل هذه المدة وليس فيها أحد ga waɗanda suka da suka ce akwai aljanna tana nan aka ce to ku gaya mana aljanna aka ce akwai abinci akwai abin sha akwai yan matan hore ino akwai wuljanin mukallafuna akwai gadaje akwai kujeru akwai barguna akwai matasai akwai ruwa kala hudu da yake gudana na nono na zuwa na giya na menene duk suna gudana kenan Allah ya yi gama eh to Allah ya ce barna ba kyau haramun ne a yi barna. Yanzu ba kowa aljanna ya Allah ya gina ta kurin ya barta. Jama'a wani kurmi ne kusa da muni nan kusa daga cikin kuramen gifin nan. Kurmi na daji. Gwamnati kamar kurmin sarki. Ko kuma sarki kurmin yisimi. A jan ta wajen. Kurin mutum sai tashi sai je tsakiyar kurmi. Sai gina babban gida. ya mata furnishin komi kujerun komi sa zai da komi abinci abin sha ya kawo a yabe tara su lemu ya tara su miyin ya tara nama su yiwu kasar su biyar tara sai da wani bai zana kai ya ga ya ce a wani bako nake jira zai zo nan da shekara ɗari ila illanta bako zai zo shekara ɗari amma ka je har soyayye fashashe da farfe da su aiki ga su kaza Allah kai ka san aljanna ba kowa amma ka je ka gina ka zuba abinci ka zuba abin sha ka zuba yan matan homin yin wulganin mukallafuna da sauran tsawon wannan lokaci abin ba zai tsofe ba ba zai lalace ba Allah kuma kai ka hana barna ya kai da kanka za ka yi jama'a kun yi tauji ne da malamin su ne yan fa'idan Allah ya yi aljanna in ba kowa ce ta jama'a ko muna ci muna yan aljanna muna cikin aljanna to amma me yasa Allah ya yi aljanna ne bane kuma da dalilansu da hujjojinsu wannan dukkan suna daga cikin babi na tauhidi malamai yan uwa ko yana ɗaya daga cikin tambayar da in ka ɗauka ga jefa masu da'awar tauhidin rububiyya uluhiyya ya ba ka amsa kuma zai iya ba ka amsa ba saboda kwata kwata littattafan da suka yi magana akan irin waɗannan kamar a ƙalibir a ƙalibir su ka karanta su karanta littafin su shi ne wanda yake magana na tauhidin rububiyya uluhiyya wanda saudiya take buga ta kawo a tsayar shi kenan sai kuma kitabul tauhid na ibn wahab shi ne babban ma littafin suna tauhid banda wannan babu shi kuma wannan littafi na Muhammad dan Abdul Wahab ba komai daga cikin wannan ilimin ba ko dai a ciki shi ma bai fahimci tauhidin ba bai fahimta ba yanzu da wasu matsala da ka rasa da sai ba zan zaka ce akwai tauhidin za su tana rage da abubuwa goma ba ne guda goma da ya musu ya da maka su kuma ko kuma na ji azamiya tana tare da abubuwa tara ko goma ga yamun su ya san su wanda zai fada kuma nan da imani tauhidi ne wannan sai ba daya da ilimi na Allah in kai imani da Allah kai imani da Rasulullahi amma ba kai imani da wannan ba imanin ka bai zama na gaskiya ba dole sai ka yi imani shi yasa da Allah ya kawo alƙur'anin sa can bakara sai ya kawo ishara yace alif lam mim tace zalika daga zalikan nan karatu ya tsari wancanan ka wancanan ka ne ilmomin tauhidi Allah ke ishara wato akwai wasu abubuwa da Allah ya kan zo da su a Qur'ani zai dan bada kalma ɗaya kurum ta bai bai da da sauran amma ba kuwa da sa ta sai arba'in da Qur'ani da muka karanto jiya kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard ba Allah ya tambaya ba wa ke azurta ku daga sama da ƙasa wa yake yin wannan wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fa Allah shi ba yudabbiru al-amr duk wannan maganganu da aka kwararo gaba daya a wajen al-arifun al-muhaqqiqun wa man yudabbiru al-amra fi karanta duk duk sun fahimci ko Allah ya faɗi wani jan ya bar ko kada ya bar sun zo ne Allah ya ji ne kamar da rasu na kawai shi malar da laifar ba za mu zo makaranta. Wani man harrama alfawahisha, wani rarrazi harrama alfawahisha, ma ta haramin ha wa ma faɗana, wani isma, wani babai bi gairar ha, wa an ci shirku lillahi ma lan yanzu da yin sulana, wa an ta kulu ala lahi ma la ta'lamun, ba ta la yin sababa, ba a san ismu, ba a san bagayu, ba a san an ci shirku lillahi, ba a san an ta kulu ala lahi, a'a. قل ربي حرم ربي الفواحش wannan kalma guda ɗaya ya karanta da duk wadannan abin sauran jama'a da suke kira sai musu bayani amma al'arabai da rasul ya alfahari sun san duk wannan abin da suka zo nan ana su ne a kunshi a cikin wanda su ne ka nuna labarai to su ne al'arabu na billahi ma suke ce hakika ne ismin lahi azum wanda ya ba cikin alqur'ani akan tsali yake na shiga wani fanni ne kuma ezal ذلك شيء يتاج ذلك الذي قوي سر أجل سورة محمد فشيء سرين با وأن يكون سورة سورة محمد با وبرو شيء سورة كتابين وكذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الجبرين لهم سنن سرين نبرا أن سر من يتي waccan tsayikan Allah ta tsoro da abin da ke zai zo kuni ga cikin surar digitali ke sa al'arifu na billahi suna daga cikin auranin su kullum da sun karanta surar muhammadi to ala hari hada dai waɗannan su ne ɗan abubuwan da muka rubuta a rubuce na ƙarshe shine alhaulul mawrudu fil janna aiki na ruwan kausar wanda za mu sha Allah yana cewa inna adaina kal kausar ta ga wannan aya karara imam muslim jirgin farko shafi na ɗari uku manala ya tambaci cikin hadisin anas atadaruna mal kausaru kin kun san ya ke kira kausaru suka ce mun sani ba yace tafkin da Allah bani ji maulana rasul ta ji fassara na hakika daga wajen manzon Allah ce za ku wani fassara ba wannan ba to zai yi bayan shi amma annabi ya ce kausaru tafkin sa ne wanda al'umma za su sha Allah ban wannan tafkin to kimani da wannan tafkin ba yana daga cikin tauhidi in ka musa ba za ka sha ba ɗaya na wajen ka ba za ka sha ba amma waɗanda suka zarkada za su sha kuma daga an sha ya samu lafiya ka dawo yaro ɗan shekara talatin da uku talatin da uku ga matar da ita ma wata ta girma kenan ainihin ainihin talatin da uku amma shekara ashirin da shida shekara goma sha shida goma sha takwas za su nan idanunsu nan dara dara ga mamansu nan ba dama jama'a aljanna nan ba dole mu nema mu nema aljanna mu nema aljanna Allah ba mu aljannan sa Allah shigar da mu aljanna albarkan ji ga Rasulullahi to aka ga cewa mu musulmai shine jumlan da yake wannan yabdaul tsakanin yabdaul kalka hal min shurakaikum man yabdaul kalka su man yuridu ko ku amsa ko kar ku amsa walillahu yabdaul kalka su man yuridu ko da mu tashi anan mu ƙara bayani ai mu karanto na biyu kuma da ƙara bayani Allah ba mu albarka alqur'ani bai ma Allah ya saka muku da alkhairi Allah muku albarka Allah ya bukatun ku abin da kuke so na yayi Allah muku abinda kuma kuke tsoro na sharri Allah kare ku dan albarmu lana rasulullahi malamin ya ce a sanar da jama'a shi ne shi ma tsarin da shi siyasa akwai muhalara gobe da za a gabatar da karfe goma na zaɓe zuwa abin da ya sauwaka a babban masallaci gobe ana da muhalara a babban masallaci ana gayyatar kowa da kowa malam ya ce a gaya wa jama'a Allah taimake mu in akwai tambaya kuma za mu amsa mu baro sai mu ba limami a da shi yaro zai shigar mana da addu'a Allah ya taimake mu, Allah ya ta aljanna shi ne makoma abin da ba mu iya Allah ya iya mana. Na.
Da tambaya na cewa kasar matsalawo shi ne matsayin shi na musulmi yana malamin makarantar boko. Sai aka tashi abin da zai karantar wato da mutanen da ba musulmi ba zai karantar da su bangaren abin da shafi addinin su. A cikin abin da ke karantar yana nuna cewa annabi isa allah ne to ya halatta matsayin shi na musulmi ya ba su wannan ilimin kamar da yake rubuce a takarda da littafin su kuma bai halatta ba A kan wata bai halatta ba, ai shi musulmi tun da farko akwai aikin da zai ɗauka wanda ta dace da addininsa, akwai aikin da zai ɗauka ba ta dace da addininsa ba. Hatta kwata ba zai karantar da wannan ba, in ya aikata ka ya aikata haramu.
alhamdulillah To Allah ya samu dace. Liman zai mana addu'a jama'a sai a halarto da bukatu Allah mana ijaba albarkan tibi Rasulullahi Imam Bismillah.